an yakuna ma'mulaha nakiratayn ma'mulai guda biyu duka na na da wannan sharadi shine an yakuna ma'mulaha nakiratayn ma'amulai guda biyu duka nasa su zama na kirori ne ma'ana ismin da sabadin duk su zama na kira ne kamar yadda ya kawo maka misali ya ce maka la zamanun musaliman daga zamanun na kira ne musaliman shi ma na kira ne haka da shari'un mustaqiman kowanne daga cikin ma'amulansa guda biyu isminsa kabartinsa kowannen kowannen su ya zama to na kira wannan sharadi na uku bayan wadannan sharuɗa guda biyu kenan wani sharatu fi amali la ta shi kuma la me za wato la ta an an shartanta wajen aikinsa an ya kuna muha amin ana wani cikin ne وضع أحدهما أشيء خبر تنسو أشيء Jibi wannan wani abu ne daban wasu malaman na ce an fi so ka cire kabar ɗin wasu ce an fi so ka cire a ismin wannan wani abu ne daban amma dai ka cire ɗaya daga ciki. Ya zo a cikin Qur'ani abu daya wala ta hina mana wala ta hina mana anan wala ta hina mana wala ta hinu hina mana wala ta hinu hina mana shi al-imam Sibawaihi da ya kawo matsalar lata a cikin al-kitab a cikin al-kitab wato shi bai kai ne shi ba ya kawo misali da hibe sai shurrafin kitab suka yi sabani wasu suka fahimci cewa hiyin din kawai yake hiyin din kawai yake nufi ma'ana wannan kuwa shi ne idan ka yi amfani da zarfu zaman ko isin zaman shi to a nan ne za ta zai yi aiki sauran asmau zaman din in ba hiyin ba ne ka yi amfani da su lata ba zai yi aiki ba wasu suka fahimci haka wasu kuma suka fahimci cewa kawai zarfu yake nufi ina ɗin zarfi ne kawai zarfi yake nufi duk zarfin da ka kawo wadata zai aiki daga shi shi yasa shi ne littafin nan ko masu littafin nan suka kawo ma misali da wakfu da za'a za'al wakfu wakfu na dama a sa'atu sa'atu tauba to anan kenan idan kace la ta wakta na dama asalinsa la ta wakfu wakta na dama asalinsa la ta sa'atu sa'a ta nadama kenan an cire ismin ne anan na'am inda za ka ce la ta wacce nadama la ta sa'a nadama ka cire khabar din kenan kaga kenan an yi amfani da abun na alwaqtu an yi amfani da sa'a wanda kowanne daga cikin cikin zaman ne wannan shi abin da yawancin basirawa suka tafi a kai kenan cewa imam sibawai yana nufin zarku ne kawai to shi yasa anan yace ma wa an zafa al-kuma a cire ɗaya daga cikin Qur'ani da yace wala tahina manas wala talhinu fina mana lokacin ba lokaci ne na neman tsira ba ba lokaci ne da za ka yi kokarin ka gudu da ka tsira gudu da tsira ina za ka a lahirar za ka gudu kana da wani katanga ne da za ka je ka buya ka daɗe ba a ganin ka to shi ne shi Qur'ani sai ya cire Qur'ani sai ya cire ismi ya bar khabar wasu saboda wannan suke rajjaha cire ismi ya bar khabar wasu kuma suka ce ayi Qur'ani baya daga shi sharukan sa ya kawo duka fusha saboda haka cire cire khabar din shi ne saboda shi Qur'ani sharadin sa shi muwafaqatul arabiyya kawai daidai da larabci da jirage wani arabiya ba sharadi ba ne ta zama fusa ko ta zama fasiha kawai dai ta zama qur'ani ya zama to muwafiq ne lil arabiya wannan shi زيادة الباء في خبر ليس وما زيادة الباء كاربا في خبر ليس وما خبر ليس كما إن كجداما ذاك كارا با زائدة misalin wannan shine laysa al-fakhru aiban laysa laysa al-taqdiru mahmudan laysa al-aitabu musidan sai ka ce laysa al-fakhru bi aibin ليس التقدير بمحمود ليس الع... ليس العتاب بمفيد أما كما لك ما إدراك العلا سهلا ما تعب العاملين ضائعا ما التنافس مظلوما فيك ما إدراك العلا بسهل ما تعب العاملين بضائع ما التنافس بمظلوم ما التنافس بمظلوم وإن كان ورانا يتي ليس الفقر عيبا تلوشي بعيب بني ليس التقدير معمودا مقو با أبين يبو بني مقو mako haka ce tafsir shi ne wato kwakwam haka mutane ana iya samun wannan sai bincin abu abu ne misali wani abokin ka yana da bukata kana da dan naira ashirin ko hamsin ko ɗari a jikinka ya ce ya wani akwai za ɗan samu naira ashirin ne ko naira talatin ba wani za ka ba sai ce a canji canji ne babu canji ne babu eh an canji ne ai za a iya samu a wani shago shi kuma akwai naira ɗari ko ko hamsin a jikinka sai wannan ya ke cewa ta fakiri na wani kuma babu wanka ko naira ɗarin ne ya gashi na akwai rai bayan ta shi tafkir yace ba abin ya gobe saboda kokari ne da yin gowa ko dabaru ne da yin gowa laysa al-isabu mufidan ita kuma shine zargi shi kuma ba ba ne amfani ba ne saboda zai sa wanda ka zarga da nuna zai sa shi kunya haka ce a ita ko ma'ata ba shi ne mutum ne ya yi maka wani abin da ba daidai ba misali ka gayyace shi da wurin aure to da kuka haɗu da shi da ka faɗi wani yadda muke da kai ne ba kai maka an cikin da za ka ji zuwa hey in ka na ka haɗu da shi da in ya ce ma'ayi ban samu lokaci bane a haka ai akwai wanda suka halarta yi ai ba dole bane daurin aure ko suna ce ko ya ya ji ko dan kai ka dai ba ba ka zo ba ka kawo kuɗi ba wani abu ba komai kawai karka zargi na isa sun ya ce ba abu ne wanda yake da amfani ba saboda zai sa a musulmi kunya to a nan idan ka ce laisa alfaqru fi aibin laisa tafsiru fi mahmudin laisa al'itabu laisa al'itabu fi mufidin ma'anar wannan sunna da wannan sunna ce ɗaya ne sai dai bambancin su shine ka karfafa wannan ma'anan ne idan ka ce laisa alfaqru aiban ka ce talauci talauci ba aiki ba ne idan ka ce laifin haƙuru bi aiki talauci san ba aiki ba ne san ba aiki ba ne wannan babin ya ƙara aka da maka da ma'anin idan ka ce laifin tafsiru mahamudan mako ba abin yabo ba ne ka ce laifin tafsiru bi mahamudin mako san ba abin yabo ba ne ka ɗan karfa zumbar da ma'ana saboda zawai ko surufin zawai تفيد التعفيف كمان لما لما ينقل المعاني تبين نوع إذا كتي ما إدراك الأولى سهلا ما إدراك الأولى سهلا رزقا توككا kowanne bangare ko na ilimi ko na dukiya ko na sarauta ba abu ne mai sauki ba ma ta abu da amili na ba'i'an wahalwalu ko wahalan masu aiki ba ya tafi banza ba ne mattana kusu mazuluman gasa ba abin kushiya ba ne to idan ka sa ba ka ce ma idrakul ula bi sahlin ma ta'abu al'amilina bi da'i'in mattana kusu bi mazlumin ka akka da ma'anan ne kamar da muka bayyana a laisa din saboda haka jaizi ne kai nasaban jaizi ne kai nasaba jaizi ne kuma kai jarran sadaka in kai jarran sadaka iradin sa da zaka yi idan ka ce dai al-faqru bi aidin al-faqru zaka ci isu laysa marfu wannan ba iskali wa da mutrafihi da bani zahiratu fi akhirih bi aidin kuma zaka ce khabaru laysa منصوب ذاك وعلامة نصبه ذاك فتحة فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركته بحركة حركة الشر الزعيم به ذاك فتحة مقدرة على آخره فتحة دي مقدرة أكرشي منع من ظهور استقبال المحل بحركته حركة الجر الزعيم ma'ana wannan harfin sharri din karfi da ya ya murta na saban ya juye fatan ya mai da kasa amma ba da haka ba gugu ne na nasaba wanda shi ne mana amin zuhuri ya istighaz mahalli bi harakati harfin sharri za'id kenan wanda shi ne iradu القاعدة يجوز أن يقترن خبر ليس وما بالبال الزائدة yake ja'izi ne ma'ana ba wajibi ba ja'izi ne ka kusantar da ko ka hada kabar din laisa da ma da ba za'ida fa yujarru fil lafzi kun ji ko yace sai ai masa jarra a lafazi a lafazi sai ai masa jarra wa yabqa mansuban fi taqdir sai kasance mansubi a takdirance na a takdirance أفعال المقاربة والرجاء والشروع أفعال المقاربة والرجاء والشروع وتجي إليه بلا أصول لا ممكن سؤال إيراد kana so ka nuna kusanci a hukumar abu za ki amfani da su a raja kuma su ilai waɗanda kake ƙoƙarin aukuwar abu da su ma'ana a filin da kake so ka nuna kana son waɗanne abubuwa ne in son samu ne abu ne wakana to shi ne afalin rajai afalin shuru'i kuma su ake so afalin insha filin da kake so ka nuna abu ya ci gaba bai tsaya ba abu ya ci gaba bai tsaya ba to su hukuncin su ɗaya ne wasu daga cikin su kamar afalin mukaraba afal mukharaba za ka iya sa wa wasu su'an ka cire wa wasu su'an afal raja su ma haka sai dai afal mukharaba yawancin su su ana cire an afal raja yawanci kuma ana sa'an su kuma afal shuru'i ba a sa'an a kabar dukkan su kuma suna aiki irin na kana ne dukkan suna aiki da irin irin na kana ne shi su ana ce ne a kawatu kada mai dal ba kana mai nun ba a kawatu kada ake ce musu ɗan uwan kada shi kada ɗin kuma yana daga cikin yana aiki irin na kana yana aiki irin na kana misalai kuma kamar haka al'amsila kada ji shamsu tabibu كادت السفينة تغرق كرب كرب الكساء ينقضي كرب الماء يجمد أو شك المال أن ينفد يوشك المريض أن يبرع ولم يكن أفعال المقاربة كنا إنك كادت الشمس تغيب سولاك سولاك أمرانا tabbace idan ka ce ka da ci tafi na ta rufu saura kaɗan jirgin ruwa ta nutse a ruwa in ka ce kara bai shi ta wajen tsari saura kaɗan lokacin sanyi ya wuce karabar ma'u ya ji mudu saura kaɗan ruwa ya daskare kama a firij kenan au shakal ma'u an yi fada saura kaɗan dukiya ya kare in ka ce dushi kulmaridu an yi ba saura kaɗan marar lafiya ya warke kenan za ka ga yawancin cibiyarsa ba a sa masa an ba. Shi kuma a fa'alin rajai a sassi ku an yi farida, a sassa idu an yi singa, har alfama an yankasha, har alfa'idu an yi hadura, ikhlau laka al-mudriku an yi tuba, ikhlau laka al-hawa an yi atajila. أصاب حراد إخلوق لك هو اللي يشكيني أفعال الرجاء بمعنى سيد أتا معنى أتا سادة سنو ومنا سنو منا سنو كنتي زي جاي أتا أن ينفرد الخرج أتا الصائد أن يصيب منا سارا مقرو سنا زي سابو زي حرفو جرى جرى الغمام أن ينكشع حرى الغمام أن ينكشف بسارا ذات مريع حرى الغائب أن يعبر بسارا والدبايا ننقون بيبتا يزوب اخلو لقد مذنب أن يتوب بسارا بيديك من يتوب اخلو لك الحواء أن يعتدل بسارا sadarin samaniya ko dukkan sadarin samaniya da jindi ta yi zama sunan masira wurin su ne a tsarin wata shara'a tsibulu ya fi yaro ya ci gaba da kuka mana kukan ta har yanzu bai tsaya ba shara'ar jaishi ya taharrar rundunar sojoji sun ci gaba da harratawa tafiya kenan an sha'ati sama'u tamkuru sama ta ci gaba da zubar da ruwa an sha'ar ra'adu ya fihu aradu ya ci gaba da wato ya kafa shi wato ya ci gaba da gaba da jefa jefa abin da ra'adu a kada sauku ya bula abin nan sufa ya fara tsufa a kasar bina'u yanharu a gini kuma ya fara tsagewa wurin nan wasu ne daga cikin idai na na shiru da suna da yawa sun kai shi dai kamar goma sha daga cikin su akwai su alika daga cikin su akwai su fatika daga ciki kuma akwai akwai maza abu da ya kamata mu yi bayani a kansa a nan shi ne duk wani ilimin da ta gani ismi ya zo a gabansa bayan wannan ismin kuma ka ga fi lubari a gabansa wannan fi'ili yana daga cikin afa'ar shi fi'ili ka kawo gabansa ismi kaga ismin nan za ka dauke shi kamar fa'ili ba to in fa'ili ne ai mafulu za ka nema ko idan kuma fi'ili lazimi ne zama so ba'i da mafulu ko to shi wannan maimakon fi'ilin da ka gani ismi gaban ismi sai ko kuma wani ismi ya zai zama to mas'ulin sa to sai kaga kuma wani fi'ili daga tsani sai kaga ismi ne tsakanin fi'ilai guda biyu ko ba haka ba ismi ne tsakanin fi'ilai guda biyu fi'ili na farkon ma biyu fi'ili na biyun kuma mubarki tsakiyar kuma ismi tsakiyar ismi to in kaga wannan kawai yana daga cikin al'adu yana daga cikin af'alul shuhud abinda zaka bambanta su tsakanin su da af'alul muqaraba shine su af'alul muqaraba suna nuna ma'anan kusanci shi su ko wadannan suna nuna ma'ana na ci gaba da abu ne sannan kuma idan wannan fi'ili da ya kasance daga cikin af'alul shuhud in yana da wani ma'ana to lokacin da ya shigo cikin afadu shuru'i zai bar wancan ma'anan shi din daban zai zai bar wancan ma'anan shi din daban bayan wannan kuma zai zo ya zama to jari misalin wannan idan ka ce maza maza wannan yana da ma'ana ai za ka ce maza zamanu zamani ya wuce ko to wannan ma'ana yana daga cikin ma'anoninsa ai maza zamanu ba to idan ka ce ka ce ya bar wancan ma'anan mazatin sa wanda kafin ya bar wancan ma'anan ana abin da yake nufi da maza zai bi ya kudu zai bi ya ci gaba da yin kudu ba dai har yanzu yana nuna kaga ya bar wancan ma'anan kenan sannan wancan mazatin yana da yamdi yayi maza ma fi ka yamdi mudarin sa ba to shi wannan mazatin ba shi da mudari ba shi da yamdi ya zama to jari kenan wannan kenan abu uku ne za ka gane fi'ili na shuru abu na farko abu na farko ka ga fi'ili a bayan ikininsa ka ga fi'ili a bayan ikininsa abu na biyu kuma ya in yana da ma'ana ya bar wancan ma'anan shi da aka san shi da shi abu na uku in mutasarrifi ne ya zo ya zamo jari idan ka samu waɗannan abubuwa guda uku to su ne za su ba ka afadu ci gaba da yin abu kenan na za ka ce a akbala akbala zai yi yuku jina akbala akbala ba yana da yuku jina ba mubari insa to wannan akbala ba shi da mubari ba shi da yuku jina akbala zai yi yuku jina zaidu ya ci gaba da bai ba mu labari shi ne ma'anansa ya ci kashi a fara shi ne shi ne a abin nan abu sai ba musamman yake cewa ba a ku ba da yamshi fil jihafi fama dara idan bahari ya jiri أو إلى النجم يرتقي yake cewa ba ku ba da jamshi ya ci gaba da tafiya ne har yanzu tafiyan na shi bai za ta amma da ra bai sani ba idan bahari idan bahari yamshi kogi yake tafiya au ila al-najm yartaqi au ila al-badr yartaqi ko kuma yana hawa yana kokarin tsayar da badar ne sama da sai yana yabawa wannan ne abin nan abu dai abu dai ne yake yaban wani sarki yake cewa fa akbala yamshi to anan akbala din ismin akbala din zamiri ne na zamiri ne ya fitar akbala yamshi yamshi din kuma jumla fi'liya في محل في محل نسبي لازم انتو خبر من ونن اخبار عليك في ما ينا اجراج اجراج الاشي وصادة وكوني هو ان افعال المقاربة كنا ديوا سو goma sha ɗaya goma sha ne kamar yadda muka fada قائدة من الأفعال التي تعمل أعمال كان yana daga cikin filai waɗanda suke aiki irin na kana af'alul muqaraba filai waɗanda suke kusantar da faruwar abu waliya sune kada wa karaba wa aushaka waɗannan sune wa tadullu ala qurbi wuqu'i al-khabar suna nuna kusancin aukuwan khabar din kabarin da za a fata a nan gaba zai ka ce kada bi shamsu tabiru تغيير جملة شرية في محل نفسه اسم كادة wannan tagibudin jumla fi'liyan ita ce kabarfin to saboda haka wannan kada din yana nuna kusancin aukuwar kabarfin sanan kusancin faduwar rana kenan kusancin faduwar rana haka sauran أفعال رجاء وهي عطاء وحرى وقلولقى وتدل على رجاء وقوع الخبر كما كنا نولا فاتن أو كون خبر فاتن أو كون خبر إذا كتي أتى أصديق أن ينفرج أصديق أن أن ينفرج انفراج في شير خبر وأتى إن ينالونا أنا فاتن انفراج إن وكان wannan kunci wannan matsala da muke ciki ana fatan Allah zai yaye wannan shi ne fatan au fatan au kun kabar kenan sannan afadu shuru'i wa waliya shara wa ansha wa aqada wa qatiqa wa ja'ala wa aliqa wa qama kula kama ya shiga ciki ba wa aqbala wa habba wannan suno ya kawo kenan su tara ya kawo su waɗannan tara da ya kawo to wasu ne da gaske akwai waɗanda bai ambata ba misali akwai maza da gaske maza shi ma yana da gaske waɗannan afali shuru a cikin su ya tadullu ala shuru'i wal bad'i fil qabr yana nuna ci gaba da abu ko kuma fara abu wasu daga cikin suna nuna farawan abu misali idan ka ce a fagar gida hujjara to wannan katangan fa ya fara dagewa wannan katangan ko wannan reshe ya fara karkatowa a yi wani abu a kansa ko yana ba da wannan ma'ana ɗin amma yawanci suna ba da ma'ana shi gaba da abu sannan kana son ma'anan fara abu ma za ka yi amfani da su fara abu ma za ka yi amfani da su sannan kuma daga ciki har da wannan daga ciki har da abu da ana hamza ko bada mujarradin sa na bada zaidun ya takallamu anan ba kana nufi bada ya bida ba anan bada zaidu ya ci gaba da magana kake ya ci gaba da magana kana ne kake a takaice ka lura da wadansu abubuwa guda uku da muka fada wajen gano wadannan shirai din su goma ko fiye da goma na shirai shi yasa yake wata zullu ala shuru'i wal fadi fil qadari يشترط في هذه الأفعال أنا شرطا تولى النسيري أن يكون خبرها جملة الفعلية خبر يكون في جملة الفعلية kamar yadda muka kawo a misalai gaba ɗaya za ka ga cewa jumla fi'iliya aka kawo kaba sai fi'luha mudari'un mujarradu shi wannan fi'ilin kuma fi'ilin wannan jumlar kuma ya kasance fi'ili muda- fi'ili mudari'i ne mujarradun min an ba an ba kada wa kara ba kar a ta an wa kada da kara ba na'am وأفعال الشرور لكم أفعال الشرور كبائر أفعال المقاربة كأتا وكاد كربا أفعال الشرور كبائر كأتا مفعل مقرون بها مع أوشك وعصى وحرى وقلولك شكوا لن يمشي إلينا اشتنا رجائي كما أحدا مسجد أسجأ أساء أسبرتكم وقد يقترن بها على كلا في كادا وكربا أما كادا دا كربا كتان يتبا ديوابا أن كان شبوة كبر كما يتجرد منها على كلا في أوشكا وأتا كما يتكتن أنا في وأوشكا دا أتا إن أن معنى إن كجني إن تركب مسا ينا سوا muka gani karka musa shi sa ibn malik ce ta yake cewa wa kaunu fi bidil an ba'da asa nasrun wa kada amru fi isa wa kaunu fi bidil an ba'da asa kaga ba an a asa yace nasrun kadan ne kadan ne kaga asa da ba shi da yake kadan ya qur'ani kan ba su ba ko za ka samu wannan guda ɗaya yace wa kada al'amru fihi ukita yace kada kuma an akkasa lamarinsa ma'ana an akkasa lamarinsa shi ne a kada ka gan shi da an ɗin shi ne kaɗan yawanci ba an tare da shi to haka nan karaba haka nan a sashi kuma haka nan a washaka yawanci yana da an amma wani lokaci za ka ga ba shi da an kamar yadda ibn malik ya faɗa ولم يكون أفعال المقاربة آه والرجاء والشروع تخفيف إنا وأن وكأن ولكن إنا وأن وكأن ولكن ولم ينفك لي أبن لبك الدليل إن لي وأخواتها لكشتنك ولن دا كرشنك يكي لشدة ولن دا أطي شدة أكرشنك yi musu tafsiri shi ne ɗauke musu wannan shadda in muka ɗauke musu shaddan ne zai wakana a iraq ne zai wakana al'amsi da misalai in amalaka mutkirun au in amaluka la mutkirun in mara in maradahu udar إن مرضه لا أضاع علمت أن ليس لمقصر خلاف بلغني أن لم يقبض على الرزق كأن قتل القمر كأن لم يحمل واجبه أحد الشمس طالعة لكن المطر نازل الكتاب صغير لكن نقه عظيم أما جميع نفرق من أنفاني لإن من أنفاني لإن إن لمكشر شدا مكشر ولوكة لمكشر شدا إن بيت وسي kasance muna da wajibi guda biyu wannan wajibin guda biyu ko ka yi mishi aikinsa na lokacin da yake da shadda ko ka cire shi a aiki ka yi mishi rukuwa amma idan ka cire shi a aikin ka yi mishi rukuwa to wannan lokaci za ka kawo lamun ɗin da za ka karanta na baya in wa ba wala wala ta al-mushafiyat dai kadai wannan shi ne amma sauran anna ko lakinna ko ka anna idan ka cire musu ka cire musu shakka za su tashi a aiki su za su tashi a aikin kai sai ka zo ka kaddara ismi da nishani kamar yadda za mu faɗa a cikin ka'ida a nan ya ce in amalaka muskiri kamar ka ce inna amalaka muskiri ba ba bambanci illa iyaka shaddan kawai na inna shi ka ɗauke ma'ana aikin ka lalle aikin ka wato muskil ne wato kana yin shi ba a inci haka za ka ce in amaluka la muskilu lalle aikin ka kana yin shi da itiqali to anan kayi wa ismu din inna din bayan ka ka kaffafa ka kaffafa shi sai ka sai ka bashi rufa sai ka bashi rufa wannan rufan da ka bayar a kayi ihimali din din ne ka ki yadda yayi aiki ne to saboda a gane cewa inna kake nufi ne shadda sai ka kawo lamun a gaban kace in amaluka la miskin wannan lamun din ana ce miki lamun farqi mana الفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة كبنبن تزكاني إن وندمك كرم جنبايا مثالي وإن أدري أقريب عن بعيد ما توعدون وإن أدري وإن إن إنم لا نقيني كما يأتي لا أدري ولا أدري أقريب عن بعيد سوى لك هذا منا إن شرطية منا إن نافية muna da in mukhaffafa min as-saqila to a lokacin da ka kawo in mukhaffafa ne min as-saqila daga saqila ne ka dauki shadda to dole ka kawo wani abin da zai nuna shi mushaddadan ne ka khaffafa shi wannan abin ko ba mu da komai a hannu sai dai za mu da tidai za mu da tidai nan shi ne wanda muke gani yake zuwa bayan inna ne shadda misali wa'inna insha Allah lamun muna kawo lamun a bayansa ko ka ce inna zaidan la qa'imun inna zaidan la qa'imun to da muka ga ana kawo lamun lamun a bayan in to anan ma sai muka kawo wannan lamun din shi zai nuna mana in dinnan inna ne aka khaffafa shi inna ne ne shadda aka mayar da shi mara shadda yasa ka ce in amaluka in amaluka la mushkil in in maradahu in maradahu in maradahu la uda in maradahu la uda marad uda shi ne cutan da yake kumburi yake kumburi ba yin shi yana da suka uda idan ka cire shaddan a nan sai ka kawo labun la uzab la uzab idan babu wannan labun din na misalan nan guda biyu mun shiga cikin gudun da muka shiga shi ne a nan shi in amaruka muskini ana nufin ba amaruka muskini ne an kore ne aikinka ba mai isukani ba ne haka yake nufi ko cutarka ba uzari ba ne haka yake nufi a ko kuma lalle aikinka akwai isukani lalle cutarka uzari ne haka yake nufi to yana muna cikin nufi saboda zai iya daukan kowanne daga shi amma a lokacin da aka kawo lamutin da tidai to a wannan lokaci to shi kenan ya zama to inda ne mai shadda sai aka kaffafa shadda dalili an kawo lamu a gaba wanda shi ana kiran wannan lamu din lamu farshi to amma sauran fa gaba daya in ka ci alin an laysa da mufassarin fada ko da mufassarin da da da laysa da mufassarin fada laysa li لمقصر فلاه أي أن ليس فلاه لمقصر معنى ناسن da cewa mai gazawa wanda komai zai ce bai iya ba komai zai ce ba zai iya yi ba to na san da ba ne rabo ba shi ne rabo kai gwadawa zai yi in ya kasara ya kasa fushi ta amma ba zai ce abu ba zai iya yi ba ba zai ce abu ba zai yi ba shi ne adintu an laisa da muqaf laisa da laisa ليس ليس لمقصر فلاه اي شيء مقصر كن باشي da rabo balagani an lam yuqbal ala lissi labari ya iso mini cewa ba farin wata ya fita ka an lam yuhmil wajibahu ahad ina ganin ba wanda zai iya barin wajibin sa abin da aka daura mishi ne a can fitaliya rana ta fita lakin al-masaru nazil amma لكن نفعه لكن نفعه أنفاني عظيم لجرماني أولا مجموعة أن مجموعة أن ذاك أن مجموعة لكن إن تخفف والنشدا شو بزي أي كبا أما ذاك إدمار الدليل شاني ya zamanto isin ɗinsa jumlan da ta kawo masa harfin nafi a gaba zai zamanto jumla ya zamanto kaɓar القائلة تخفف إن وأن وكأن ولكن إن لأن لكأن ولكن أنا أوكي متشدة أنا فقط شدة أما إن إن هو فيجوز عند التفكيك الوقت إن هذا خفف شدة إيمالها جاء فيه أي متعيتي وإهمالها كما جائزين أتوش عيشي إهمال في مسعيتي لإيراد إهمال توش إيراد الصعب فشيء أمالك كي إهمال إن أمالك كي إهمال إهمال شيء كباشي إيراد سنشدة لإن لك ihimali kuma shi ne ka ɗauki iradinsa ɗauki iradinsa shi ne ka ba shi rufa ka ba shi rufa wa in uhumilat yace amma idan aka aka aka ki ba shi aiki da fadat lamu ibtidai ala al-khabar lamu ibtidai da shiga khabar sai fariqatan sai ta raba bainar isbati wal nafi yanzu sai ta raba tsakanin in din da take harshen mafi da kuma in mukaffafa min as-safira sai ta raba tsakanin wa in adri a qaribun wa in adri a qaribun la adri a qaribun in sai harshen mafi to saboda haka idan ba sa wannan lamun din ba in din ba za a gane harfin nafi ne ba ko kuma in din asalinsa inna ne asalinsa inna ne aka fafafa shaddan ba za a gane ba to saboda wannan ne ya ya ka kawo wannan lamun kamar da muka bayyana daga baya in ka sa lamun din ka tabbatar da abu in ka cire lamun din ka koye misali dan nace in zaidun la qa'imun ina nufin zaidu a tsaye yake idan nace in zaidun qa'imun ina nufin ba a tsaye yake ba to saboda haka in ba kai ya larabci ba kar kai larabci yasa irin waɗannan wurare ake kama waɗanda ba su iya larabci in ka ce in zaidun da ka'imun zaidu a tsaye in ka ce da mutum ka ce in zaidun ka'imun zaidun ba a tsaye yake ba saboda cire lamuntun zai nuna intin lafiya ce lamuntun kuma za ta nuna intin inna ce intin inna ce musaddada aka kafa fata وأما وأما أن وكأن فلا تهملان غير أن الاسم فيهما يكون كبير الشأن محذوفا yace anna da ta anna su ba za a hana su aiki ba ba za a hana su aiki ba gaira anna lisma sai dai isin cin fihima a cikin su ya kunu da nirar sha'ani to zai kasance da nirar sha'ani dalil sha'an zai kasance ma'azufan wannan dalil sha'an an cire shi ku koma baya saboda ku gane sosai misali da nan kaci alimtu an laisa asalinsa alimtu annahu laisa ne da muka ce balagani an balagani annahu lam ne da muka ce ka an kaffala asalinsa ka annahu kaffala haka nan ka annahu lam yuqbil haka ne to shi kenan sai muka muka cire shadda sai ya zama to alimtu anku بلغني أنف كأن كأنف كأنف to sai muka zo muka cire su su su su su din muka cire su ba zai zama su alimtu an baisa balagani an dam ka an kat ka an dam zai zama su haka to amma wannan lokaci sannan ga isin dinsa an naɗi yana da shaidar ga isin dinsa sannan kuma bayan ta laita ya zo ko harfi na fi ya zo ko kat ya zo waɗannan abubuwa guda uku a lokacin da ka cire shaddar ka cire isin dinsa to dole ne ka kawo harfin na fi kaza ko ka kawo kat ko ka kawo kat kaza ko ka kawo sini kaza ko ka kawo sofa kaza sai daga cikin abubuwan da suke kiran su alfawasili sai ka zo ka sa a wajen don ya ka ce ka sa wannan saboda waɗannan abubuwan da ka sa su ne za su nuna maka akwai ilimi ma'azuki da yi sha'an za ka ga da aka ce an ne gaban laisa laisa din harfin nafi ne ba na gani an ne gaban lam ne lamfin harfin nafi ne ka an kat ka an ne gaban kaftin harfi harfi shafiq ne ka an ne gaban nan ne a gaban haka nan za ka iya kawo bayan an cin za ka iya kawo sinu za ka iya kawo saufa harfin nafi ko kat ko sinu ko saufa sai ka raba tsakani waɗannan su suna nuna maka akwai dalilin sha'ani shi ne cikin ɗin wannan mukaffafin wanda yake ma'azu. Wannan shi ne abin da yake nufi da anan a lokacin da su anna da ka'anna ka kafface su ba wai aikin su ta rusa ba a'a isin din nasu ne ka cire sai ya zamanto da yi shari ka an kat asalinsa ka anna kukat sai zamanto ka an kukat sai zamanto ka an kat ka cire kukat ka cire shakka kamar haka ne dalil shanin da muka ci an cire shi din shine wato kana nufin kace ka an ka misali da kace ka an ka fala ka an ka kada al sabar lamarin nan lamarin nan alaman lamarin nan da yake gani kamar farin wata kamar farin wata ya fita sai ka ji a ma'ana wajen fassara za ta ba da ma'ana na lamari ko sha'ani ko ka ce lamarin yadda yake gashi abinda kuma kake fito da shi a fassara babu shi haka a rubuce ba ku shi za ki ce mishi dalilin sha'ani to in aka aka kafafa su sai a cire isin din su izinin din su da aka cire din sai ya zama to dalilin sha'ani ne ma'ana lamarin ya shiru ki misali dan kace balagani an lam yuqbad ala listi akwai wani lamari da kake ji a rai wannan lamarin shi ne barawon nan an kama shi ko ba a kama shi ba to da kace balagani an to sai ka cire da niru shani balagani an ku dukkan alamu barawon nan fa ba a kama shi a bisa dukkan alamu shi ne ma'ana da niru shani din wannan barawon je ba a kama shi ba ne to wannan abin da ka cire a bisa dukkan alamu ko lamari da shine isin ɗin an ɗin ko ka an ɗin kaga kenan an da ka an ɗin sun yi aiki in na iya ka isin ɗin shi ne ka cire tun da isin ɗin ka cire jumlar da ka kawo a gaban wanda ka jona masa a ciki za ka fito jumla fi'iliya sai ka fito da a sai ka fito da kabar din wannan an mukaffafa din ko an kabar din wancan kan kan na din wanda yake mukaffaf kenan to shi yasa wa amma da fa shaddan ta yace wajibi ne wajibi ne a sauke maka aiki misali za ka ce a shamsu tsari'atun lakinnal matsara ya ce ka maka aiki in ka ce a shamsu tsari'atun lakinnal matsara لكن المطر نازل كاسف فشي كل المطر مبتدا sannan kuma lafiyar kamar sama ya kafa ya tashi daga aiki kaf inna wa sawat fa'amil amal wannan wani sashi ne wani sashin darasin da ya gabata ne inna wa akhawatu ha dauke muku aikin dauke muku aikin al'amsila misalai innama hayatu jihadu innama hayatu jihadu rayuwa jihadi ne innama qana'atu kanzu qana'a dangana da abu kadan canji ne dukiya ne innama tuqatu himamu nas bil a'mal ana ana fiyasta himmar mutane da ayyukan su ne innama yu'atabul musiu innama yu'atabul musiu me laifi ki innama yu'aqabul musiu me laifi ake wa ukuba ake wa azaba laysa madhara musali سرور دائم ليس ما الشباب راجع ولن المثالين ينا نجي إنا دا ليس أنا سابقها إنا دا ليس إنا إنا دا ليس أنا سابقها إذا أكسا وإنما بيتاجي دا عيش إذا يتاجي عيش كما da inna min min khasa'is al-asma'i ne isin kawai yake shiga saboda sama din sai a sai ya tashi a dauke masa wannan istisafi din inna ne shadda din baya cikin jini biya kamar da kai baya ka sani to idan ka sa inna ma zai tashi daga aiki in ya tashi da aiki a sanadiyar tashin sa aiki zai yi shiga shi shine zaka ga innamal hayatu jihad innamal qana'a mutane illa laita sai laita daga cikinku bai zuci a imadu ha ya ja'ibi ne a yi mata aiki wa ilu ba'u ha kuma ja'ibi ne a yi watsi da ita a yi mata aiki wala ya zuru kisa su hajji asma ma ta shiga ma ba ta shiga ba laita ba za a ɗauke mata kisafi ke bancanta da asma da sunaye ba sirrin wannan shi ne in ka duba inna din kawai harafi ne ta akidin ne mujarrad babu ba babu wani ba tamanni din kansa wanda dai ta yake dauke da la'anansa yana daga cikin ayyukan su yana daga cikin ayyukan su to saboda wannan laita din take da power da a koyaushe tana tare da sai aka duba ya zama to in kana so saboda wannan madin za ka iya ɗauke masa aiki amma da kai zaka ɗauke masa istibaki sai ka tuba ba sai ka ɗauke masa amma sanadiyar madin na an raba tsakanin to ba laifi in kana so ka ɗauke masa aiki ka ce laifin shababu ko ka ce layya ka ce laita mashababu ko ka ce laita masruru ba laifi amma istibakin sa da ismi wannan ba za su iya ɗauke masa nafiya jinsi la nafiya jinsi la nafiya jinsi abin da ake nufi da la nafiya jinsi la din da take koyi jinsin abin da ka hada tare da ita idan kuma ka ce la nafiya kawai to ba ana nufin wai tana kore jinsi bane kawai ita harfin na kulle musharrar saboda haka akwai la nafiya akwai la nafiya laɗin da take aiki irin aikin laita wanda muka karanta wannan la lafiya ce tana kore abin da kai ba ta kore jinsinsa amma wannan la lafiya da jinsi tana kore jinsin wannan misalin wannan idan na ce maka la rajula la rajula bidari abinda nake nufi jinsin namiji din babu a cikin wannan amma ta zuwa samu jinsin mace za iya cewa gidan mata ne kuma amma namiji da jinsin namiji da gidan nan babu wannan shi ma'anar da zai baka idan ka ce la insana idari dan adam ne ko a wannan gidan babu ko dai a samu canwa ko a samu ko kare ko a samu wata dabba da dan adam ne a gidan nan babu jinsin abin da ka faɗa da shi ne yake koyo wannan shi ne bambancin ka da wancan lafiya wancan lafiya kenan wancan da kawai na korewa ne wannan kuma na na kore jinsin abin da ka haɗa tare da ita wannan tunin ne ma yasa idan ka murne ta ba ta yin aikin da take yi idan ka murne ta ba za idan ka ce la rajulun wa la la rajulun wa la imra'atun la rajulun wa la imra'atun shikenan saboda ka dauke masa wancan jinsiyan ka riga ya ka dauke shi sai a wuce shi guda biyar din da muka karanta a yanzu a wannan wuce shi to za ka iya yi masa aiki الأمثلة الثانية لا شاهد زور محبوب لشهد الزور بعدين صوبني لشهد الزور بعدين صوبني لا شجرة رمان في البستان بشي الرمان جيكوا أولا قركا باب لا رأي غنم في الحقل باري لكيوان تماكي تشون الدنبو لا راتب لا مقصرا في واجبه ممدوح من جزاوا واجب سبعدين يقوبني لا مجدا في عمله مذموم من قوكري عيش سبعه كوشيا بني لا سرور دائم في فلنفكي بامي دوما بني لا جدين مجتمعان kishiyoyi biyu ba masu haduwa ba ne kama a ce mutum dogo ne kuma gaje shi shi ka da san mutum shi fari ne shi da shi ko mai kudi ne kuma talaka ne duk da shi da shi amma fitan a fitan layi ke yi a hancin da ake faɗa ka'ida ce mai kiya magani saboda manke shi su ilimi ne da za ka za ka karanta kwakwalwa hukuncin kwakwalwa to hukuncin wani lokaci yana tashi ya wuce gejin kwakwalwa sai zaman to ke tari sun yi shiya shi yasa tsuntsaye da masu nau'ika ba ta ce su tsuntsaye da ke suna mu'amala da kalbu ne aikin kalbu din zai kai ya kure hankali in ya kure hankali kuma ya zama to jiki guda biyu sun haɗu suna zuwa lokaci guda su kuma da ke suna amfani da hankali ne to hankalin aka kure bidani sun cika su kuma abinci da ke hankalin ba za a kure shi ba to bidani sun da ya yi shi da jari bidani da ya yi shi da jari a wajen a yanzu misali misali da ibn kayyum jawziya cikin madarijin da na baya yace ittihad bainal qalbayni haɗuwar tsakanin duka ta guda biyu in yi yawa sai ya kasance suna shi'urin juna suna shi'urin juna misali wannan kuwa shi ne kamar wani ne da matarsa idan kawai junan za su ji in yawa idan matar tana zaune a gidanta idan ba fata ba idan mijin wani abu ya same shi za ta ji a shi saboda karfin haduwar zukatan karfin haduwar zukatan guda biyu yanzu misali a tarihin laila da buci akwai lokacin da aka kama akwai lokacin da aka kama abin ne shi majnun ne kusan majnun ba yana da diwani ne akwai lokacin da aka kama shi akan shi ya rabu da laila ana zana shi zana shi da ake ita lailar tana shi a ciki sai ta ibn kayyim da ya wannan magana yake cewa yace yace zuci rubalika yace insanin fi suratu hayawa wanda zai inkari wannan ba zai taɓa zuwa ba wato ɗan adam ne a gangan jiki na dabba saboda haka din ai haka hankali ba zai fito da wuri ya za ya ce ana cin koyoyin cin da koyoyin da yake yi hankali ya wuce gefe hankali haka amma yana wakana a ƙarƙashin wannan ne hukunce hukuncen ku hasada hukunce hukuncen ku mai ta duk yana ƙarƙashin wannan a gane ai misali idan mutum ya mara hasada Allah ba ya ce ka nemi sani ba in hasada ba da tasiri ba zai hana abin da kake nema ba zai ce ka nemi sani da jiri ya zama tasirin da hasi ne da mun shirri hasidi da hasa a'udhu billahi min shirri hasidi da hasa to shi ne hasada ai hasadar da yake na yana da aiki kai kuma daban ne yaya abin da yake zuciyar wani kai kuma a wani zuciya ba ne mata kamar kai da kayan ka ta je wani ofishi ta je wani ofishi kana neman aiki hanya ya kuka haɗu da wani mai yi maka hasada ya ce wani ina za ka je ne sai ka ce finance zan tafi na san ma'aikata sun fi da ke su aiki a finance to daga nan fa zuciya ya dinga haɗa sannan yanzu sannan za ka tafi ko shi ne ka fita da su kaga hasara ya samu shi ba yanzu ya rubu da shi sannan ka sai shi aiki a biya shi sanar minti da minti ko matakan mai a ɗauke shi aiki a biya shi aiki a biya shi kuɗi kaza ko asibiti a ɗauke shi aiki ya fara raya wannan shi ba hasara ya fara zuwa ba shi kuma ya je ofis ya ba wa jarin su ga takardu da komai a ɗauke shi aiki wannan hasadan wannan wanda suka haɗu da shi sai ya yi tasiri a hana shi aiki wanda da ba su haɗu da shi ba ya je gun darekun dare da ya dauke shi aiki kaga wannan abu ne wanda yake ai hanka a hankali da zai yi saboda shi hasadan yana jin gaban shi kuma wannan wani abu ne daban a gefe tsakanin su akwai rata to amma kuma lokaci guda kuma suna haɗuwa su yi tasiri to kamar wannan ne in ka karanta ilimi na tajriba ko ilimi da ya shafi magunguna ko abin da ya shafi ilimi na tasawuf ko zirfi da dan adam ne a tura ta gaba saboda shi dan adam ne za ya samu shi tura ta gaba a gangan cikin da dan adam bushin sa din hakikanin sa din ya zama ko kare ne ko addu'a kuma ga idan adam ta kaman nan to sai ka har kai su ne su ai mai ta har kai su su haka da duk suna da alaka da wannan da harkokin soyayya kamar kana karanta cikin da ila da cikin da zaka yi da abubuwan mamaki kamar wannan ne a nan mantafi ne alhukun ne mantafi yake na bi sai ne musu ya ne la mujidina la mujidina maharuruna la jahila la jahilatin muhtamat wadannan misalai guda uku da ya kawo mutum guda uku da ya kawo abin da yake nufi wurare guda biyu na farko na ɗaya da na biyu nan ana wala da ismu da irad za ka ce la amida la amida amada amada inna za ka ce tantubu ismu wa wa tarfau da khabara za ka ce shahida za ka ce ismu ha mansub mahabubun khabaruha مرفوع هكا لا راكبا راكبا ذاك اسم لا منصوب ذاك في الطريق جار مجرور متعلق بلازم وجوب تجيب كائن خبر لا ذاك إرادة جدا من ملازم نترشم كما مفهومه لا عند da surutun ka hada su ka musu binaji za ka ce la na ce bilbinti surura za ka ce ismu da mabini ala fathatin fi mahallin nasu kamar da za mu karanta a ka'ida القواعد تعمل للنافية للجنس عمل إن فتنسب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها يتي لا نافية للجنس سنة أي إذن إن إن كي أي إذن إن سيتي ومبتدأ نسبة a lokacin sai a ce isin ne na isin illa sai wa khabar rufa a lokacin da ce khabar ne na daɗin ya tashi daga mutada da khabar wai san ma khabar a lokacin ma za ce khabar ne na daɗin yusabu yusabu ismuha idza kana mudafan aw shabihan bil mudaf ana wa isin ɗinsa na da zuri shahida mudafin zuri mudafin ne zama mudafin au shabi'an bil mudafin ko ya zama to bai kama da mudafin ne za ka ce shabi'an bil mudafin ismi ne ya zo ya bukaci wani abu ya bukaci mafu ko ya bukaci na'ibu sai ko kuma ya bukaci don ko ya bukaci daro domin shi ne ake so mishi shabi'an bil mudafin misali in ka ce la rakiba harafan din maful jiki ne na rakiba saboda ya bayyana zurfi shi ne idan ka ce la mukaffiran mukaffiran din yana bukatar jaru da shuru shi ne shi wajibi shi shi wajibi jaru da shuru muta'alliqun bi mukaffiran mukaffiran idan ka ce la mujidda fi amalihi fi amali na majarun bil muta'alliqun bi mujidda kaga kenan waɗannan suna bukatar abin da su ne yake bukata tunda abu ne da yake bukatar wani abin da su ne yake bukata to la in ya shigo to a wannan lokaci sai a ce masa shari'a misali ka ce misali ka ce abin nan la ta abin nan la tali an badara la tali an badaran mumkinu tali an badaran wani abu da fi'ili yake da bukata to ya zama zuwa shadidu bil zat nan za ka masa irad ba lokacin da ya zama to ba mudaf bane ba kuma shadidu bil mudaf bane a lokacin za ka masa binai shine kaidan da ya fara yace yusabu ismuha idza kana mudafan aw shadidan bil mudaf ويبنى على ما ينسب به za a masa jina'i da abin da ake yi na saba wani shi mahalli jina'i tsakanin kufawa da basarawa ke abin da za a masa na saba da shi za a zo a yi masa jina'i shi ne wasu kufawa suke cewa ya lokaci guda abu ya zama to iraji kuma ya zama to jina'i misalin wannan shi ne idan kana mufradin ya zama to mufradi ka duba mana misalai uku ne na ƙarshe in ka ce la surura da'imi surura din ism ne mabniun ala fathati fi mahalli fi mahalli to idan ka ce la bidaini bidaini ism la ism la sai ka ce mabniun ala ma yunsabu bihi da ke tasmiya ana masa nasaba da ya ko tasmiya ana masa nasaba da ya to wannan yaɗin kuma an yi shi jina'i da wannan yaɗin an masa jina'i da wannan ya idan ka ce ba mu jiddina maharumuna masu kokari ba a hana su yin abu mujiddinan nan jahul muzakkar salim ne ana masa nasaba da yaƙi ma to wannan yaɗin na jina'i ba na nasaban bane idan ka ce la jahila jahul muzakkar salim ana masa nasaba da kasara نيابة عن الفتحة با وأن كسر النبي لا إليه فعليه جلال وأن شيء مساواة الزاكرية ننحو إلو سيب المضاع ظاهرية ننحو ذكا شاء كوفية شاء أبو كشن كشي لا سرورة دائم كشي سرورة لن musulmi ne a da fata da shi ma'aikata ke yarda da saboda babu banci tsakanin sa da la shahida zuwa don banci kadan ne za ka kace la shahida zuwa da kace shahida cewa kai mai zuwa ko ka ci gaba me za ka ce wa da mutu mutu bi alfata ka ce ba to nan da kace la surura din cewa kai mai zuwa alfata shi ne mutu abu dai ne dan da kace mansubun din ka je ka dawo kan fatan ka mun kuma ka ce mabni da alfata da su ne amma suka ce ba su yadda kace la tidaini la mujidina la jahilati a zuwa ce waɗannan kuma iraban su zo su wakilci dinai inda suka ce ba su yadda ba je ta da wannan saboda wai harafi ne aka ɗauka aka yi jarabi wannan harafin lokaci guda aka zo aka yi jinayi na kuka ya aka abin haka kan ne bambata wancan ma da kace la shahi da zuru kace la sururan nan duk sai ka zo ka hada su a fata ka zo ka hada su a fata wannan suka ce ku ba su yadda da wannan ba ka zahiri akwai ibn da akwai ibn da wani ne shi zahiri ne a ciki yana jin da zaɓin zahiriya zahirancin na shi ɗin da ya yi oga shi ma da mun buka ne ma da mun yi arabiya ne ya shigar da zahiriya cikin nawa wanda ya ci hikima da mana yanzu misali idan ka ce zai duƙari zai duƙari zai duƙari ba da daɗin nan da ta ce duk abin da za a mata yi sai ku misala ɗin da ya ke ruwa idan ka ce ai marfu'in da ke kidayi ne na kidin kidin kidin kidayi wani abu ne ai ba wani abu ne ba za ka ana ganin da ga kidayi wani kidayi shi ne wa wannan misala da kabari na yake sai ya dawo zahirar je dinga ce jayayya da malaman nawa sosai bari zan nema muku wani takarda daga cikin takardunsa ko kuma misalai daga cikin ra'ayi wasu abubuwan na ya ce da kamar wannan da zahiriya na na'au da sun saya suka ce da ke gwada wani yawon ba ba su yara lokacin daidai karfe shida a sha a karfe koko واشترطوا ألا يدخل عليها جار وأن يكون اسمها وخبرها نشرتين وألا يسأل اسم عنها بقاتل فإن فقد فإن فقد الشرط الأول بطل عملها وإن فقد شرط من الشرطين الآخرين بطل عملها ولزم تكرارها bayan ya yi bayanin asalin aikin lana fiye lokacin da ake mishi iradi da kuma lokacin da ake masa jima'i sai ya yi bayanin sharuɗan wannan aiki ya ce wa yushtaratu fi amaliha an shartanta wajen aiki da yi mata aiki Allah ya dukula alaiha jarun kada harfin jarri ya shigo wa ladin ma'ana harfin jarri ana sawa hada harfin jarri kamar irin su gida a ce la a ce gida da abin da ya yi kama da wannan idan aka yi wa idan aka sa harfin jarri idan aka sa harfin jarri ba wannan lokaci aiki zai zai lalace kamar da zai zai bayani a kai wannan sharadi na farko kenan wa an yakuna sumuha wa khabaruha da kiratayni sannan isin din ladin da kuma kabar dinta duk su zaman to na kira ne kara samu ma'arifa a cikin wa alla yafsula lismu anha bi fasil sannan kar a zo a raba wa Allah yufada ismu an hajifatin kar a zo a raba a raba ismin da shi ladin da wani fasili wani abu ya zo ya raba tsakanin ismin da la misali la rajula ta ce la fiha la fiha rajula ka zo ka raba tsakanin ladin da isin din da wani abu bai rufuki da sharkul awwal idan aka rasa sharadi na farko shi ne idan harfin sharri ya shigo wa ladin bafala amaluha aikin wannan daɗin ya lalace ma'ana ba za ta bi shi nasaba ba ba za ta bi shi jina'i ba a wannan lokaci za ta yi za ta yi da zai ta gaba ɗaya saboda daɗin a lokacin da harfin jarri ya shiga ciki ya tashi daga harfiya ya koma ismiya laɗin da harfin jarri ya shiga tana zuwa da ma'ana na gairu ne gairu kuma ismi ne shi kuma wannan ladin da muke magana a kai harafi ne to saboda haka idan har sharri ya shigo da to aikin ya lalace ya tashi daga hakuyar sa ya koma ismiya wai kuke da sharkun min sharfai ne akarai ne idan aka rasa wani sharadi daga cikin waɗannan sharuɗa guda biyu da suka rage ba da amaduha nan ma aikin daɗin ya rushe ya lalace wa lazima takraruha sannan lazimi ne dole ne a mai mai kaladin abin da yake nufi da wannan idan ismin da da kuma kabar ɗinsa ko ɗaya daga cikin su ya zamanto na kira a ko ya zamanto ma'arifa ko kuma aka raba tsakaninsu da wani basiri to aikin ya lalace kuma dole ne ka mai mai kaladin misali sharadi na farko misali ka ce la zaidun wala amr la zaidun wala amr saboda zaidun da amr din ma'arifai ne kowane ma'arifa ne a nan aikin ka rusa shi saboda ba ka ce la zaida wala amra ba ka ce la zaidun wala amr ka rusa aiki sannan ka maimaita laɗin la zaidun wala amru sannan idan aka raba tsakanin ma tsakanin laɗin da isimin da wani abu misali ko da na kirori ne ka ce la rajula la fiha rajulun wala mura'atu kaga ka rusa aiki baka ce la fiha rajula ba sannan kuma ka maimaita laɗin ka ce la fiha rajulun wala mura'atu a takaice dai idan harfin jarfi ya shigo na zai tashi daga harfiya ya koma ismiya aikin sai ya rushe idan kuma aka raba tsakanin laɗin da ismin da wani abu to aikin ya rushe kuma dole a maimaita laɗin haka nan a lokacin da isin din laɗin da kabarcin duk suka zaman su ma'arifa to dole ne nan ma a maimaita da bayan an ɗauki an rusa masa wannan aiki لا سيما لا سيما ان فرعي من درس اللي يكباتا لامي وندا تكي نافية للجنسي sosai yake shiga kalima siya wannan kalima siya yana bada ma'ana na musuliya ne yana bada ma'ana na musuliya sai ya kasance wannan jumlar ana rakkaba ta tartibi iri daban-daban bayan an kawo la aka kawo siya wanda yake ma'ana na mutum sai aka zo aka kawo ma a gaban to bayan an kawo wannan ma din ana kawo isimi wannan isimi yana iya kasancewa ma'arifa yana iya kasancewa ma'arifa yana iya kasancewa sannan kuma sai idafa al'amfila misalai uhibbu rijal al'adami ولا سيما شعراء ولا سيما الشعراء ولا سيما الشعراء وكشي ولا سيما الشعراء ma'ana uhibbu rijalal adabi ina son mazajen adam ma'ana manya manyan malamai na adabi ina son su wala ma musamman ma daga shuka shuara mawaka ko ka ce wala siyama shu'ara'i kai mishi sharri ajibtu bil jaysh ina mamakin sojoji ko rundunar mayaka wala siyama qa'iduhu musamman ma jagoran wannan jaysh ko wala siyama qa'idihi zaka ce qa'idin nasa ka taimaki mutane wala siyama al-fuqara'u ko wala siyama al-fuqara'i sannan yukafa'ul mujiduna wala siyama mujidun kulukuhu karimun wannan na ɗaya kenan ko kace wala siyama mujidin kulukuhu karimun ko wala siyama mujidin kana da yarabai guda kenan saboda anan ismin da ya zo bayan siya ya zama ko nakira ne أحب سكن القرى إلى ثم دولا ذلوا النم ولا سيما قرية على النيل كو قرية على النيل كو قرية على النيل أجاد الخطباء ما سكتبا سنا كوتا ومعنى سنا ينكتبا لكو في إجادة ولا سيما خطيب خطيب حديث السن مسمى ما خطيبي mai huduba wanda yake matashi mai karamin shekaru au khafifun au khafifa ma'ana a lokacin da isin din da ya zo bayan lafiya ma ma'arifa ne kana da wasu guda biyu kai mishi rufa ko kai mishi zarra a lokacin da ya zama to na kira ne tana da autushi guda uku na irabi wanda za mu bayani su a ka'ida alkawai zuta bi tartibi la siyama ana kawo jumla ana rakaba jumla kamar wannan ake la siyama لتفصيل ما بعدها على ما قبلها في الكتب saboda titi ta abin da ya zo a bayan siyama din da abin da ya zo gabanin siyama din a fito shi wani kumar wasu ba da da siyama hukumin da ya zamanto ya wakana ya wakana a bayan da siyama in kana ma'arifa idan ya kasance ma'arifa ne ya kasance idan ya kasance ma'arifa ne جاز فيه الرفع والجر جائز ديني تيميشي رفع جائز ديني تيميشي جرة كان هذا وجهي بداية جنة وجهي بداية ليس غير بند وجهي من بداية رفع جر باك هذا وجه وجهي معنى كنا أدوك في ليس يزمن هو معرفة وإن كان نكرا idan kuma nasira ne idan ya zama to nasira ne ya ga shi auki bin irabi sadaka wasu shi guda uku nan ne irabi to sun sun zama to jahili ma'ana rufa da jarra da nasaba gaba daya ba duk lokacin da kai musu rufa to ka nuna cewa ma'in ismin mawsul ne misali idan ka ce la siya mai shu'ara'u la siya mai shu'ara'u a nan la'in na siya da jinsi ne siya din zai kasance isminsa ismin la'in sannan kuma siya din mudafin ma'in ismin masul mabni ala sukun shi mahalli jarri mudafin dai sannan al-shu'ara'u خبر ايه لمبتدا معذوف بالرفع كلام خبر لمبتدا معذوف ne wannan mubtada din da aka haddace shine sadru sila da ismul mawsul tafsirin sa shine la tiyama la tiyama allazi la tiyama allazi hum shu'ara la tiyama allazi hum shu'ara haka ne irani da kake la tiyama lillah sannan siya mudafu Allah zikin mudafu ilai sannan al-shu'ara khabar li mubtada ma'zub mubtada ma'zub shine hum wannan hundun fila ne na sadu ne na wannan fila su ne saboda in ka kawo ismin masu'a kana da ismin masu'a sannan kana da filatul musul filatul musul din nan in ya zama to din mai kimiyya ne yana da sadar din ko yana da ajabtin sa yana da sadar yana da ajabtin to a wannan lokaci sadarin ismul musul din shine musada na kashi la siyama alladhi alladhi din sai kace kullu shu'ara kullu shu'ara kun san ka cire sai ka ce lafiya mai shu'ara wannan lokacin da ka ba shi ruwa a lokacin da ka ba shi jarraba ka nuna ma'in za'ida ne lafiya shu'ara'i lafiya shu'ara'i musamman ma mawaka sai abin nan da na ce da duki tiya ya zama to ism billahi tiya ba shu'ara'i muradin za'ida a lokacin da kuma ka kawo wani na uku da muka kawo a nasira wato nasaba to ka yi shi nasaba ne tamizi ne tamizi ne ka masa misali a nan da zazo ka ce ka ce a jadar kutaba'u wala siyama khatibun hadisu sinni ko ka ce wala siyama khatiban da gaba da wala siyama khatiban to wannan khatiban din mansubun ne a da tamyizi tamyizi ne na ibrahimin wannan ma'adin da kake wala siyama musamman ma to ma'adin ka mayar da shi na kira ne na kira mawsufa a lokacin da ka mayar da ma'adin na kira mawsufa to shi kenan sai ka zo kai tamyizin abin da kake nufi da wannan na kira din da kake wala siyama sai ka ce khatiban ولا سيما خطيبة إذا أتى شيء وما نكرة موصوفة شيء ما يمكن هو معنى شيء wanda wannan wannan shaikin to shi ne ka zo ka ba shi shi ba shi ne kake shi ma na kira mai kuma akwai ma na kira gairu kuma ba ni gudu ma'ana shai shaikin da ka ba shi ba ba ya zama tun na kira kawai na kira idan ma ya zo ma'ana shai shaidin ka ba shi ba ya zama to ma yassara yassara ta ne ko fa kenan wadannan su ne aushi iradi guda uku kenan ma'ana idan ka kawo ismi ma'arifa a bayan lafiya ma kana da waje ka ba shi rukuwa in ka ba rukuwa kabar ne da musadai ma'azuf wannan ma'azufin ya zo mata sadari ne na silatul musul shi ne kun kun sannan ko ka ba ni sharra in ka ba ni sharra ma din ka mai da shi zaida ya zama siya mudafu cikin da ya zo a bayan ma din ya zama mudafu ke ta musu ibafa kenan a lokacin da ka zo ka ba ni nasaba nasaba din baya halatta sai izini ya zama ko na kira idan izinin ma'rifa ne ko na kira ne rufa da jarra duk za su zama ko jari amma nasaba baya zama ko jari sai a lokacin da izini ya zamanto na kira to a lokacin da ya zamanto na kira ya samu nasaba to zai zamanto mansubun ne a dattabiyu wannan tabiyu kuma ta bayyace ta fito da wancan na wacce ta zo na kira mausufa a takaice kenan a wannan tarkibin kake lafiya ma shu'ara ko kake lafiya ma khatiban ma din zai iya zamanto ismin mausufa in ya zama ta ismin motsu filatul motsucin an cire sadarinsa ma'ana farkonsa wannan sadarin da aka cire shi ne mubtada mahazu kabar din kuma shi ne kabar din da aka ambata babu ya zama to ismin motsu kenan zai iya kasancewa wannan ma'adin ya zama to za'ida a lokacin da ka ɗauki wannan ma'adin za'ida to shi ya ɗin mudafu zai zama to zai idafa zuwa abin da ya zuwa bayan a bayan madin misali dan nake la tiya ma khabibin to tiya mudafun khabibin mudafun ilayhi ma da kawai jaida a lokacin da kuma nazo nake la tiya ma khabibin da nasaba to wannan madin ya zama to da kira ne ya kira ne ya kira ne shi kamar nake la tiya ma la siya na kamar na ce la siya shay'an wannan shay'i din shi ne da fito da yi zai ce khasiba ya ba shi ta zuciya kaga ma ya zamanto ismi mafi ma ya zamanto za'ida ma ya zamanto nasira mansuba ma a lokacin da ya zamanto ismi mafi to wannan abin da ya zo bayan lafiya ma za ka ba shi hukuwa sai ka yi hazafi ta duru sila wannan ta duru sila shi ne musada mazo kenan sai zama to wannan abin da ya zo a bayan lafiya ma barkukun ne ya zama to kabar ne da kusa da mazo a lokacin da ma ta zama to za'ida abin da ya zo a bayansa majmuri ne la siya ma khabiri ya zama siya mudafu khabiri mudafu ne a lokacin da ma ya zama to nasara to sai ka kawo nasaba nasaban da ka kawo ya zama to tabiyi ne na wannan suna da ka kawo ta wannan suna da ka kawo sannan shahidi ne in kana so a lokacin da a lokacin da ka ba wa ismi ya zama rukuwa in ka ga dama za ka iya mayar da matan da kira har yanzu za ka iya mai da wannan nadi da zama zuciya wannan jumlan da za ka kawo zai zama ko sifa na wannan kakira da ka kawo sifar ka kawo sifar ka kawo dole na ku yaba bai guda biyu a lokacin da ismi bayan lafiya ma ya zama ko marifa sun yaba bai guda uku a lokacin da ismi ya zama ko nakira abinda kuma ma'anar zai bayar kana so ka jiji da abin da ya zo a bayan lafiya ma din akan abin da ya zo a gaban nisa na abin da ya zo a gaban nisa sai da suka ce muhibbu shu'ara'a ta ce lafiya ma zaidu kanuna kana son mawaka gaba daya amma son da kake musu a cikin su da kai da kai zaidu shi ma mawaki musamman ba zai zo a cikin kudin ina son su je da sauran mawaka amma duk mawaka ina to haka ne shi ne hukuncin da ake kawo shi da siya asali la ne da siya da ma aka hada la ɗin shi ne wani kanta wacce muka karanta baya na fiye su da su siya kuma yana da ma'ana ne su ma'ana ne sannan ma wannan ba duk mun ce zai zama mutu zai zama to nasara mutu ba zai zama to da'ida zai zama to da'ida gaba daya kamar da ma bane ba ما ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق. إن كان المفعول المطلق مفعول المطلق إن دفك كان فلا جوري أقول المفعول المطلق من لفظه أقول المقول مطلق من غير لفظه لذلك من لم تشيء جلس جلس زيد إنسان جلس زيد إنسان جلس المقول مطلق مقول مطلق من ذكي من ذكي صندوق على فتاة أما إذا نجي جلس زيد خدودا خدودا مقول مطلق أما لفظه da rasa da hukuncin ma'ana ɗaya ne a malabin to a nan yana fi maka bayani akwai wasu ababe da ake kawowa suna wakiltar makonin zuwa al'amfila sakararku zambi ƙirasa صار القطار سريعا رجع البيت القهقراء حلف الرجل ثلاثا ضرب ال ضرب الكوفي الحسان صوتا جد الطالب جد الطالب كل الجيل فأتنى العالم بعد الإنسان أكرمت الضيف ذلك الإكرام جاملتك مجاملة لا أجاملها أحدا لا أجاملها أحدا أولا مثالي لكم تكاو مثالي نفرقه أقررت لبندي ناي إسرائي بيتنا لكي إحترافا إحترافا إحتراف إحتراف معنى سبيل ta kawo shi ne kawai a wani lafazi daban inda cewa kai akwarar su bandi اقرارا لفظي في هذا المنتدى اما كتي احترافا تكاون لفظي لفظ كتي صار القطار كتي سريعا سريعا تنن sifa ce ta mausufi mausufin shi ne da kuma mutum ai tsarar kibaru sairan sari'an sairan sari'an sai ka kawo sifar kaɗai sai yawan da shi na kuma mutum رجع الجيش القاقرة رجع الجيش القاقرة القاقرة إنه فيما yana komawa zuwa ga wakulu mutulakin na wata ne doki da ke alkaha taratin yana dauke da ma'ananta da shi ma sai ka ba shi kuma yadda shi ya wacce shi makulu mutulakin haka da kace halafar rajulu salatan salatan kan adadin wakulu mutulakin ne shi ne ya wacce shi kuma ta ce halafar rajulu ta ce خلفا ثلاثة ذاك الشيء عدد سيوة الشيء ضرب الكوبي الكوبي الكوبي يا تكي الكتانة الكتانة ذاك الشيء صوتا صوتا بالآلة في أبنيد كيدي تنتشي وأبنيد كيدي تنتشي آلة كيدي تنتشي nan kuma jadda talibu kullal ji kulla din sai yau kamar kana so ne ka ce jadda talibu jiddan sai sai ka ta kulla tsakanin kulla din sai yau cikin mutum kuma a hasan al'amil ba'd al-insan kamar kana so ka ce ne a hasan al'amil ihsana sai ka kawo ba'd أكرمت الضيف إكرام كتبك ذلك الإكرام جاملتك مجاملة مجاملة مجاملة كتبك لا أجاملها أحدا فتاو جملة أبايا مقول مطلق جاملتك مجاملة كتبك لا أجاملها أحدا فشي كل دبعض لذلك النمس da wannan sunna da ujamilu ha ahadan dinnan sai ka kawo saboda wani zarafi ne balabi misali da kace ya jadda talib idan baka ce kullum shi ba ba za ka yi irin nau'in kokarin shi ba haka nan da kace a hasan al'amilu inda cewa kai ihsana ka koye nau'in irin ihsani da yayi amma kace a hasan al'amilu ba a da ihsani ma'ana ya yi ki ya yi ki ya ce ba yadda ake so ya ba da nisa haka nan da kake akaran bai fa zalikin ikrar ma'ana irin karanci da girmamawa da ake bukata irin kashe ya ba wanda idan ka ce akaran bai fa ikraman wannan ma'ana da ba zai so ba haka nan a jumla ta karshe na ujamiluha a adadin لا أجاملها أحدا تأكد في وجه القائدة يجوز أن المسجد مسجد ومعنى تجوز الدين صفته صفة سماء بالدول والشيء مثال الذين يقول دار الخطاب سريعا أي سيرا سريعا الصفة لمقول مطلقين وما يدل على نوعه أو عدده أو آلته حتى أبن يكون النوع إنسا كما القهقراء والنوع من الجاد بايا إذا كتير رجع الجيش الجيش جاو جاو to sai ka ce alƙaƙara to wani nau'i wani irin ja da baya shi ne ja da baya a hankali a hankali wato shan ne ya ijtihadi a hankali a hankali to shi ne su kai wani nau'i ne na dawowa baya to wannan nau'in su ne wa cike shi au adadi ne ko adadi a hankali a hankali to shi ne su kai wani nau'i ne na dawowa baya to wannan nau'in su ne wa cike shi أو أدبه وأدبه